العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan matsalaci mai albarka domin ci gaba da darasi na tafsiri na alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul tariq a jiya mun karanto ayoyi guda goma na cikin wannan sura mun yi ƙoƙarin isar da ma'anarsu insha Allahu yau za mu tashi a ayoyi na gaba kafin nan in mun lura wannan ayoyin guda goma da suka gabata da akwai rantsuwa da allah maɗaukin sarki ya yi da sama da kuma tauraro kuma allah ya bayyana wannan tauraron sai allah ya yi rantsuwa wannan akan cewa dukkanin ma'aikaci dukkanin ɗan adam da akwai mai lura da aikin da yake magana ko aiki alkhairi ko shari sannan kuma sai allah ya tabbatar da ɗan adam Allah yana da ƙudura da iko akan ya maido halittar shi bayan rasuwa bayan ya radiddige bayan ya zama ƙasa ya zama tsutsa ya zama haikashi wanda yake bushashe radiddige sai Allah ya bayyana cewa ɗan adam ya duba asalin halittar shi an halittar shi ne daga ruwa ruwa wanda yake mai tunkuɗar juna wanda yake hutowa ta bayan gadon ɗa namiji da kuma wannan ƙirjin iyamace allah ya bayyana cewa to yana da iko ya mai da ɗan adam asalin halittar shi a ranar da ake tonan asiri ake finciko ababen da zuciya ta kulle afirkicin finciko ababen da suke a ɓoye wanda a ranar a wannan rana mutumin da bai ba aiki nagari na kwarai bashi da ƙarfi wanda zai ture makanshi azaba bashi da kuma hannu wani mai taimaka mashi to wannan su ne maganganun da suka gabata sai allah ya yi rantsuwa a kan ingancin alkur'ani rantsuwa guda biyu rantsuwa da sama da rantsuwa da ƙasa akan cewa wannan alkur'anin da mushrikai da kafirai suke karyatawa wallahi gaskiya ne babu wasa a cikin shi insha Allah arama ya karanto mana wayannan ayoyin sai mu ga abin da ya tsara da tafsirin su insha Allah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim was-samaa'i dhatir raja' والأرض ذات الصدى إنه لقول فصل وما هو بالحذر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
نعم الله مدعوك يسركي كي تشوى wasama idatin raja Allah ce ina rantsuwa da sama ma'abuciyar yin ruwa wanda yake maimaita duk shekara wasama'i rantsuwa ne nan da sama zatun raja ma'abuciyar arraja menene arraja malamai suka ce shine ruwa wanda yake maimaita duk shekara a kowace shekara a yi ruwa a ƙara maimaitawa a yi ruwa sannan kuma har kowace shekara a dinga yin ruwa ruwa mai maimaita wanda yake zowa daga sama arraja'u kamar yana da alaka da muraja'a abu mai maimaita ya dinga maimaita menene to wannan arraja'un nan shine ruwa wanda yake sabka daga sama shine na gura Allah ba sarki ya rantsuwa da sama ma'abuciyar ruwa wanda shike maimaita lokaci zuwa lokaci wanda ake ma bayi domin su amfana da wanda ruwa ibn abbas yake cewa habrul umma yake cewa ar-raja'u al-matar walaulahu la halaka an-nasu wa halakat mawashi ibn abbas yake cewa wasu sama'i za ta raja arraja'u shi ne almatar ruwa wanda ake lokaci zuwa lokaci walau lahu inda ba shi ba an wane shi da ya sa aka hudu siffar nan da sama ma'abuciyar ruwa shi ne inda ba da ruwan nan ba da yake saukowa da mutane sun hallaka kuma dabbobinsu ma sun hallaka wadda sama allah ya yi rantsuwa da sama a rantsuwan nan sai ya bayyana wata siffa mai amfani ga ɗan adam shine ruwa da take hudowa wanda yake zuwa daga sama to sai kuma hallo allah zai rantsuwa da ƙasa kuma hallo a wannan rantsuwa ne waɗi wani siffa wani amfani da ƙasa take hudowa ya allah ya ce wal'arfi za ta sada kuma ina rantsuwa da ƙasa ma'abuciyar tsagewa as-sada'u shine abu ya tsage bari wal ardu zatu sada ina rantsuwa da ƙasa ma'abuciyar tsagewa idan ta tsage mai take hudowa tana hudo ɗayan tsoro ai allati tansadi'u anin nabati wa thimar wanda take barewa ta dare ta hudo ibishiya ta hudo shukka in ka shukka kenan in sama ta zubo ruwa ta yi shi yau ta yi shi gobe ya maimaitu ko wasa ma'i zatin raja ta yi shi ta maimaita shi sama to ƙasa ɗin ruwan nan ya sabko an yi shifka sai ta ƙari kaganan allah ya rantsuwa ya nuna wa mutane wannan rantsuwar da aka yi da wani ababen mahimmanci gare su a kan wa'innan ababen arzikinku yake wafi sama'i rizkuku وفي السماء رزقكم أفلا تعقلون أسمى أرزكينكو يكي فكوا سيأكو يورا wannan saman arzikinku daga nan ne masdar ɗin shi ruwa da yake zuwa duk wani arziki da ka sani babban masdar ɗin shi shine ruwa in ruwa ya zo ya sauka a ƙasa kuma ƙasa ita ma ya ta huddo da tsarranta kidan kaga nan Allah ya yi rantsuwa da sama ma'abuciyar ruwa mai maimaita kuma Allah ya yi rantsuwa da ƙasa ma'abuciyar darewa domin ta hudo shirka don ya nuna mana mahimmancinsu a rayuwa inda Allah ya ga dama he ya hana ruwa tsabkowa in ya ga dama sai ya hana ƙasa ta tsage da shirka domin shirkar da kake yi ba kai kake hudo ta ba Allah ne yake hudo ta idan kaga in Allah ya ga dama ya tsaida shi yasa Allah maɗaukin sarki nan yayi rantsuwa da wannan da ya gwada mana muhimmancin su kuma Allah da ya gwada mana cewa kudirar shi da iko shi in ya ga dama na yin tsaida wannan arzikan da suke hutuwa daga nan gurin shi yasa Ibn Abbas yake cewa wal ardu zati sada ita ce insidaruha anin nabati wa thimar kasa da take barewa ta huddo ayan tsoro ta huddo shukoki malaman tafsiri suke cewa sama ita ce take huddo take zubo ruwa wanda shine matabbacin arziki ko sannan kuma hannu ƙasa ita ce wanda take huddo shikoki wanda bayan sakowar na ruwa shi yasa malaman suke cewa ƙasa sama game da halittu kamar ubati mai nemo arziki ƙasa kuma game da halittu kamar uwa ce amfanin da suke yi muku kamar uwa ce ita ƙasa kamar uwa sama kamar uwa fada na kina wannan shine wasama'i zatin raja wal ardi zati sada rantsuwa wannan guda biyu an yi su ne akan me an yi su ne cewa akan ingancin alqur'ani al-muqsam alaihi abinda aka yi rantsuwa akan shine ingancin alkur'ani sai Allah ya ce innahu laqawlun fasl haqiqa wannan alkur'ani magana ce wadda take mai rarrabewa qawlun fasl magana ce ta gaskiya mai rarrabewa babu shakka a ciki shukran jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ce innahu laqawlun fasl tabbas wannan alkur'anin magana ce faslun mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ta bayyana maka ya bayyana maka gaskiya ya nuna ka bi shi ka bi gaskiya wannan ya bayyana maka ƙarya ya nuna ka barta kina alƙur'ani dukkanin hukunce hukunce alƙur'ani faslun ne faslul khitab ne yana ba da magana karara ya bayyana maka gaskiya ya ce ka yi riko da ita ka bita ya bayyana maka karya ya ce ka barta wa kul ja alhaqu wa zahaqa وقل albatil جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان da زهوقا zuwan alkur'ani alkur'ani yake cewa ka ce da su Allah yake cewa ka ce da su ja alhaqu gaskiya ta zo alkur'ani kenan wa zahaqa albatil ƙarya ta tafi kina alkur'ani bayyana maka gaskiya yake faslun ne yana bayyana maka gaskiya yana rarrabe maka shi yasa daga cikin sifatin shi kasance furqan mai bayyane mai rarrabe تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين kaga Allah نذيرا maɗaukakin sarki albarkace su shin yawa wanda ya sabko da alfurqan alqur'ani mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya kenan kaga yana daga cikin sunayen alqur'ani yana daga cikin sunayen alqur'ani alfurqan kuma sifa ce ta alqur'ani sannan kuma hallo alfasl alqawlul fasl suna ne daga cikin sunayen alqur'ani kuma sifa ne daga cikin sifofi na alqur'ani alqur'ani yana da sunaye da dama daga ciki da akwai alqur'ani ka iya kama da su na da akwai alkur'ani
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
حسن.
قل لئن اجتمعت الجن
yani yakfi tai mun ga suna alkur'ani tabaraka lazi ya zara alfurqana alkur'ani furqan ne ko mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya sannan kuma hallo a nan ayar da muke ciki alfasl qawlun fasl magana mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya waga sannan kuma hallo ga sunan shi alkur'ani abin karantawa واضح ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم للي wannan alqur'anin me ma'ana alqur'ani abin karantawa almaqru'u masdar ne na qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'ana kenan alqur'ani abin karantawa ne sannan wannan alqur'anin ana ce mishi suna da li- al- alkitabu littafi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Allah ya ce alhamdulillahi lazi an zala al'adda kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yabo da yabo da jinjina sun tabbata ga ubangijin Allah aukin sarki wanda ya sabkowa bawan shi a- annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba alqur'ani shi yasa a musulunci in ka ji malamin musulunci ya ce alkitabu yayi shiru yana yin da alqur'ani bal ma a ilimin usulul fiqh daga kaji sun ce alkitabu alqur'ani suke nufi in aka ce littafi aka yi shigo alkur'ani ne shi yasa za ga jam'iyya da dama na musulunci za ga ana cewa alkitabu wa sunna ana nufin alkur'ani da sunnan manzo Allah wada ala fahmi salafus salih da makamantan haka kenan alkur'ani daga cikin sunayen shi alkitab me yasa aka sanya mishi suna al- alkitab domin littafi ne wanda ya haɗe dukkanin ilimin muka na musulmi ilimin muka da za su amfani bayu a duniya da lahira shi yasa ya amsa sunan alkitabu duk wani littafi bayan alkur'ani ne shi yasa zaka ji bahaushe ya ce mishi kadimi da dadde wanda babu wani littafin da zaka hudo a duniya wanda ya alkur'ani da kewa kuma yake ingantacce yanda aka san shi a wannan zamanin haka a san shi a sauran zamaninka Allah taimaka kina alkur'ani yana da sunaye da dama wada nan Allah maɗauki sarki ya bayyana cewa alƙur'ani innahu laqawlun fasl lalle magana ce to nan Allah ya ce ma alƙur'ani magana ce innahu laqawlun magana ce alƙur'ani maganar wa abin tambaya maganar Allah maɗaukakin sarki faslun mai rarrabewa kenan shi yasa daga nan gurin malamai suke cewa za mu gane cewa alkur'ani magana ce maganar Allah ce sifa ce daga cikin sifofin Allah wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan mushriki ya zo yana neman mai sa kake tsoron wannan aya na'am idan wani mushriki ya zo yana neman ka ba shi aminci ya shigo ƙasan musulmi don ya saurari maganar Allah fa'ajiru ba shi dama ya shigo ya saurari kan hatta ya sima kalam Allah har sai ya ji zancen Allah maganar Allah alƙur'ani maganar Allah ce shi yasa duk lokacin da kake karatun alƙur'ani ka dinga shi'uni da wannan azama girman nan da daraja wannan ta alƙur'ani kana karanta maganar Allah maɗaukakin sarki shi yasa za mu ga malaman ulumul qur'an a ta'arifi na qur'ani za su ga cewa al-qur'anu kalamullahi ta'ala al-mu'jiz al-munazzalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biwasitati al-amin jibril al-mabdu'u bi surati al-fatiha al-makhtumu bi surati an-nas al-muta'abbadu bi tilawatihi al-qur'an shine maganar Allah kaga nukta ta warko da zasu gaga ba alqur'ani magana Allah ce kuma aqida ta ahlus sunna wal jamaa gabaki daya akan cewa alqur'ani magana Allah ce bal yana cikin mabahas daga cikin mabahis na aqida kasancewa alqur'ani ba maganar Allah ce Allah ya maka Allah sai alkhairi kenan alqur'ani maganar Allah ce wanda ya shakka akan haka ya saba maqida ta ahlus sunna jamaa kawai yadda sauran aqidu suke tahi akan cewa alqur'ani ba magana Allah bace ba halitta ce ko makamantan haka wanda an fitintuni Imam Ahmad akan haka akan dole ya yarda ya ce alqur'ani magana Allah ce yake yarda ya tabbata akan cewa alqur'ani ba halitta ba ce ba maganar Allah ce su kuma sun dage akan dole ne ya yarda cewa ba maganar Allah ba ce ba halitta ce ya rike wuta akan haka dalilin shi wannan aqidar ta wanzu ta tabbata yasa malamai suka mishi laqabi da imamu ahli sunna wal jamaa malamai suke cewa Allah ya kiyaye wannan addinin da Abubakar ayyamu rudda Abubakar radiyallahu anhu khalifan manzon Allah Allah ya kiyaye addini da shi a lokacin ridda zamanin da aka yi ridda ya ce a kashe duk wanda ya yi ridda duk wanda ya kiyar da ba da zaka a haƙe shi ya tsaya tsayin daka aka addini ne ya tabbata tun daga nan baka taɓa jin ba gungu na jama'a gari guda za su ce za su yi ridda ka samu ɗaya biyu amma gungun jama'a tun wannan lokacin da aka yi kisan riddan nan mutane suke tsoro lokacin kuma da imam ahmad malamai ke cewa allah ya kiyaye addini da imam ahmad aqida ta dole a yarda da alqur'ani halitta ce ba magana allah ba ce ba imam ahmad ya rike wuta akan haka kidan wannan shine tabbata akan aqida da riko da aqida allah ya taimaka kidan nan kaga alqur'ani qawl ne magana ce maganar allah madaukakin sarki ne kuma faslun ne yana rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya shi yasa a ayar da mala ya karanta mana inna hadal qur'ana lalle wannan alqur'ani saboda rarrabewar da yake tsakanin gaskiya da ƙarya ya hadi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga tafarkin da yake tabbatuwa wa yubashshirul mu'minina kuma yana wa mu'mine bishara wanda suka yi aiki na kwarai akan cewa suna da lada mai kyau sannan kuma hallo Allah madaukakin sarki a suratul baqara ya bude da wasu bayani akan alqur'ani alif lam mim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi Allah madaukakin sarki yace alif lam mim wannan harfukan Allahu alam bil muradi da akwai malamai sun yi kokarin bayanin ma'anoninsu amma dai abin da ya rinjaye shi ne Allah shi ya sanin da abin da yake nufi da su domin harfa ne aka ajiye a buɗe a fawatihu ba da suwar za mu gansu insha Allah da Allah ya sa muka isa gurin su zalikal kitab wannan littafin alqur'ani kenan la raiba fihi babu shakka a cikin shi shi yasa anan Allah madaukakin sarki ce wa ma huwa bil hazan ba abin wasa bane ba alhazal wasa to alqur'ani babu wasa ba shakka ba wasa kaga a wannan aya ta suratul baqara an kore shakka a wannan aya ta suratul farin wa ma huwa bil hazal an kore wasa a cikin alqur'ani babu wasa la raiba fihi babu shakka hudan lil muttaqin shiriya ce ga masu tsoron Allah in ka ga mutum ya karanta alkur'ani ya zauna wurin sauraron magana alkur'ani tafsirin alkur'ani bai shiryu ba bai a fa'idantu ba to bai amsa sunan ba almuttaqi kaga wannan mafhumin da ayat take nuna haka kuma Allah Allah kai sarki a cikin suratul fusilat ya ce wa innahu kitabun aziz وإنه لكتاب عظيم la ya'tihi al-batil لا يأتيه البأس batil min bayni yadayhi لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
tanzil تنزيل من رب العالمين
hakim min hakimin hamid تنزيل من حكيم حميد wannan alkur'ani Allah maɗauki sarki ce wa innahu kitabun aziz littafi ne mai girma mai daraja mabuwayi gagaraba dau alkur'ani mai girma kenan shi yasa aka hudo al-i'jaz anwa'i na ilimin muka wanda suka yi gagaraba dau duk wani wanda ya bincike iya makurar binciken da kai akan bangaren ilimin muka za ga alkur'ani ya huce ka aka hudo al-i'jazul lughawi albalaghi albayani duka ijazi ɗaya ne a ɓangaren yoga ta yaren larabci balaga ta larabci duk iliminka alkur'ani ba gagara ba da wani a wannan ɓangaren haka wajen ilimi mai zaman kashe al'ijazi albalaghi allugawi albayani duka sunan shi ne kuma al'ijazu ta shari'a alkur'ani da akwai ijazi na ɓangaren shari'a duk masu kirkira shari'a su kawo ba su kawo shari'a irin ta alkur'ani al'ijazu ta shari'a ɓangaren yin shari'a ɗan barlaman ɗan majalisar dokoki da sauransu duk iya ƙwarewarsu a kan ƙirƙiro shari'o'i ƙirƙiro dokoki ba su iya su kawo irin shari'a da doka ta alkur'ani aka wajo kuma lo al'ijazu ilmi ijazi na ilimi ilimin muka irin na likitanci irin ilimi na uh, noma irin ilimi na kwankwalo uh, ma'adanan arziki da sauransu duk yadda za ka kai da akwai wasu ilimin muka da alkur'ani ya bada za ka ga yi- alkur'ani ya riga ya wuce ka tun kayan ka karanta tun kana jahili alkur'ani ya wuce ka ya yi bayani a kansu al'ajazin ilimi da akwai kuma al'ajazin tarihi duk tarihin da za ka bada ba ka zama ka kawo tarihin da ya yi tarihin da yake cikin alkur'ani inganci fir'auna kawo kara rayu da shi kuma ingantaccen tarihi babu karya babu wuce iyaka annabi musa da annabi da da khidir a a wasu sun ce ma- ma- annabi ne wasu sun ce salihin bawa ne kawai karayi da su in kana karanta suratul suratul kaf ashabul kaf kawai karayi da su samudawa kamar a zamanin ka aka yi tarihin alkur'ani ke da sauran ijaz na alkur'ani wanda ya zo da su da lissani al-ijaz al-hisabi ijazi gagarba da wani lissani he ka gama lissani ka gama karantar mat kawai in ka zo rabon gado sai ka ga alkur'ani yana anwani da wasu lissabai wanda su ka'idodi ne ka ce to wannan ya aka yi haka da bari ne asara da sauransu Allah taimaka Allah sai alkhairi wannan shine kenan eh, alqur'ani kitabun azizun ne gagarba da wani wadah la ya'tihi al-batil ƙarya ba ta zuwa gurin alqur'ani ba ka samun ta alqur'ani a gaban alqur'ani ko bayan alqur'ani ta ko ina ƙarya ba ta tabbata a tare da alqur'ani min bayne da yau zamin khalfi tanzilun min hakimin hamid kai ka ce to waye sako da shi Allah ya ce tanzilu Allah ne ya sako da shi hakimun mai hikima wadda babu hikima da ta kai shi shi yasa alqur'ani hikmatun baligha hikimar wanda ya fi kowa hikima ne hikimar wanda ya halitta hikima ne alqur'ani mai girma wadah hamidun kuma abin yabo Allah maɗaukakin sarki abin yabo a ayyukan shi da eh, maganganun shi da sunayen shi da sifofin shi Allah taimaka wannan kenan shine dan lokacin da wannan ayoyin guda biyu suka mana akan alkur'ani bayan an yi rantsuwa akan ingancin alkur'ani kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa wannan alkur'ani qaulun faslun magana ce mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaske wa ma huwa bil hazm alqur'ani ba wasa ba ne ba shi ya sa malamai suke ce a ƙarshen haka za mu yi bayani a kan hukuncin izgili da alƙur'ani wanda yau za mu ga wannan al'amarin yana daga cikin abin da yake muntashe ya yaɗu kaga mutane suna izgili da alƙur'ani kaga mutum ya shirya wani maganganin shi da hausa ne ko da larabci ne ko da wani abu ne yana yi ba alkur'ani ba ne ba amma yana yin shi ne yana hikayoto shi ne kawar tarika ta alkur'ani to alkur'ani babu wasa babu hazin kul abillahi wa ayatihi قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Allah maɗaukin sarki ce ka ce da su da Allah da ayoyin shi da manzan shi za ku dinga yin istai zaɓi to babu wani uzuri da za ku kawo kura da kun kafarta shi yasa izgiri da alƙur'ani izgiri da ayoyin alƙur'ani izgiri da abin da ya tabbata a cikin alƙur'ani izgiri da karatun alƙur'ani izgiri da wani abin da alƙur'ani ya zo da shi wallahi kafirci sawa'in 'yan filim ne da za su dinga yi suna karanto ayon alkur'ani a huska ta izgiri ko mutanen da za su dinga yin izgiri da yanayin karatun alkur'ani ko da yanayin tafsirin alkur'ani a dinga cewa alarma jamushe ya karanto wasu hausar shi ya dinga camudawa ya dinga gwamutsawa ya dinga cewa a kan alkur'ani abin da ba daɗin ma kwaikwayo wallahi wannan izgiri allah ke shi yasa izgiri da alkur'ani da kai da wanda ya isgin da alkurani da wanda ya zagi alkurani duk ɗaya ne fada ta haka mutum ya kiyaye isgin da alkurani yana kai mutum zuwa kafirci alkurani an sabko shi ne don a yi aiki ka karanta shi ka yi ibada da shi ka karanta shi ka san ma'ana shi ka yi aiki da abin da ya umarni ba don a yi isgin da shi ba wa ma huwa bin hazin ba abin wasa ba ne ba babu wasa a cikin alkur'ani alhazalu shine diddu aljiddiya aljiddiya a yi abu da gaske alhazalu a yi abu da wasa wadda? aljiddiya abu da gaske alhazalu abu da wasa a ya zo a hadisi dukkan su wani nan guda biyu mazala sai yake cewa salasu jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu wasu ababe guda uku jidduhunna jiddu da gaskensu da gaske wa hasluhun da jiddun da wasansu da gaske daga ciki annikahu aure saki intar da bawa wada kai da wasa ko kai da gaske a gurin shari'a ya zartu to yaya mai hukunci aure yan filin da sake yan filin kaga da akwai aiki allah kiyaye shi yasa babu wasa a cikin wa'annan ababen guda uku a wata ruwaya da akwai kuma hazo ridda ridda daga addininka na musulunci da gaske ne ko da wasa ne da gaske ne babu wani tawuni kaga wannan hatsari ne yan filim da suke mutum ya huto kirista mutum ya huto magoyi mutum ya huto boka kaga da akwai aiki to da gasken shi ko da wasan shi da gaske ne Allah ke kina alkur'ani babu wasa wasa bai zo ba ba wasa ba hakki alkur'ani su mushrikai suna ganin kawo alkur'ani wasa ne abinda yake wada musu wasa ne to kai musulmi in kana in kana izgiri idan kana gaskata hanyar su Allah ke wa ma huwa bil hazl alkur'ani ba wasa bane ba babu wasa babu me yake wa suna ƙarya babu wani abin da ya shahi wasa ko ƙarya a cikin alkur'ani don in allah ya ga dama in ya ga in ya so wasa ɗaya ne daga cikin ababen da alkur'ani ya zo da shi da ya turo manzo wanda ya lura da ɓangaren wasa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un shin kuna tunanin an halitte ku ne dan wasa haka nan kawai la an halitti dan adam domin abu mai muhimmanci aiki da wannan alkur'ani Allah taimaka sai Allah ya ci gaba da bayani bayan ya tabbatar da gaskiya alkur'ani da jiddiya da jadara ta alkur'ani kasancewa alkur'ani akan gaskiya yake babu wasa a cikin shi sai Allah ya yi bayani zuwa ga masu karyata alkur'ani wanda ba su yi ba imani da alkur'ani wanda ba su yi ba imani da manzara samun mushrikai na makka da duk wani kafin ko da a yau yake ba ya iya na makka ba wadda innahum yakiduna kaida lallai tabbas su wannan mushrikan kafiran nan suna yin kaidin kaidi suna yin kaidi sai Allah ya zo da ta'akidi suna yin kaidi kaidi wanda ya amsa sunan kaidi sun yi wa musulmi kaidi kala-kala don musulman da ya musulunta a zamanin makka lokacin musulmai suna da rauni suna azabtar da su kawar bilal da ammar bin yasir da yasir ɗin da mamman bilal wadda sannan kuma allo suna azabtar da musulmi sun azabtar da manzo Allah sallallahu sama da nau'i na azabtarwa haka kuma allo sun yi kaidi na yadda za su yaƙi manzo Allah sallallahu sama yadda za su kore manzo Allah sallallahu sama daga garin garin Makka za su kashe manzo Allah sama ko su kore shi ko makamanta haka Allah ya maida musu wannan kaidin nasu haka kuma allo sun yi makirci akan za su yaƙi manzo Allah bayan yayi hijira Allah maɗaukin sarki ya mai da musu wannan kaidin nasu Allah ya sa aka kashe su aka ɗaiɗai da su aka ci galaba a kansu a yaƙi na bada da sauran makamanta haka Allah maɗaukin sarki ke cewa inna hum ya kiduna kaidan lallai suna yin kaidi kaidan wannan kaidan ta'kidi ne na abin da ya gabata suna yin kaidi kaidin nan da suke kaidi ne wanda ka san kaidi wanda ya amsa sunan kaidi suna yin kaidi mushirkai wa akidu kaidan nima kuma ina yi musu kaidin kaidi ina warware kaidin su ina warware suna yin tufka ina warwarewa in suka tufka kaidi he in warware in maida musu kaidi a nan doron duniya sun yi kaidi akan suna azabtar da musulmi suna neman suna so su ga da'awan musulunci ta riga ta bushe yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim suna so su riye hasken musulunci Allah kuma ya yi ya kamaci sai ya cika wannan addinin musulunci duk in suka kinkiro wani abu ya Allah ya huddo mauta wada shine Allah ma'auki sarki ce innahum yakiduna kaidan lallai suna yin kaidi wa akidu kaidan nima ina maida musu kaidin su ina warware musu kaidin su nan kaga sifa ta kaidi wani zai iya cewa ta yaya za a ce Allah yana yin kaidi kuma ga shi alkur'ani wa akidu kaidu na'am sifa ce ta kaidi wanda game da Allah maɗaukin sarki sifa ce kyakkyawa ba yana yin kaidi ba ne ba ba tare da an yi ba an yi ma addinin shi an yi ma alkur'ani an yi ma manzana su sama sai Allah ya warware musu kaidi ya musu kaidi ya muqamu aljaza wal ihsan ila ihsan dan kai aiki na kwarai za a maka aiki za a maka sakamako na kifi ko to wal aksu bil aks idan kai aiki mummuna za a maida maka da mummuna wadah kenan alkaid ne fi muqabalati alkaid kaidi suka yi sai Allah ya musu da irin wannan kaidi da suka yi Allah ya maida musu wadah misali a yakin badar sun zo da matansu da dukiyoyinsu suka ce za mu sha giya mu kashe musulmi mu sha giya mu yi raye-raye ga matanmu suna mana waka karkaini ne suka yi suka yi wa musulmi mai yake da suna dubara gata-wagata kasuwanci sai aka kawo rindina wanda za ta yi yaki ashe wannan ta kasuwancin ta tsere amma kuma sai Allah ya kawo wannan dukiyar da suka zo da su sai Allah ya ba wa musulmi galaba a kansu tare da cewa kaɗan ne in suka ga musulmi suna raina musulmi adadinsu su kuma a musulmi da akwai mala'iku masu kama musu a yaƙi aka maida musu kaga su suna tunanin za su haɗiye musulmi mulk ɗaya za su yi musu sai Allah maɗaukin sarki ya ƙarfa musulmi musulmi suka ci galaba a kansu wannan dukiyoyin nasu da matan nasu da su kansu aka kama su da zamto fursuna na yaƙi wannan kaga kaidi ne suka yi Allah mai da musu sun yi kaidi akan za su kashe manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya mai da musu wannan kaidin nasu ta yi kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi da hanyar hijira ya kare lafiya da sauran ababen da malaman sira suke bayyana na maka'id al-kuffar wai wannan anada kafin da na yanzu ma basu bari ba kai da suke kirkirowa kala-kala kuma duk in suka kirkiro ya allah mai da musu ɗauki corona virus da suka kirkiro ta virus ne suka kirkiro don musulmi don a cutar da musulmi kuma babban abin da suka yi istihdafi aikin haji musulmi su yi taurin kai su yi aikin haji wannan biris din nan su yi aikin haji da cincirin da nan da yawa biris din nan ya yi yawa ya kakkashe su musulmi ne aka yi istihdafi sai allah ya ba wa shugabannin musulmi hikima suka ce a rage ba'atin wa aibatin a yake adadin haji don ka a yi cinkoso kuma a bi matakai na tsaftoci bai yi ba musulmi ba su cutu ba sama da yadda su wa'inda suka kirkiro suka cutu su wa'inda suka kirkiro yani china ce america ce faranshi ce ina ne ma ma ya kunwale ne a cikin sai kirkiro wa'inda suka kirkiro ya yi cutarwa a can gudunsu allah ya kiyaye musulmi wannan misali ne basit jidda allah ya taimaka innahum yakiduna kaidan lallai mushrikai suna yin kaidi kaidi wa akidu kaidan nima ina yi musu kaidi ina warware musu kenan wannan sifa sifa ce ta kaidi bayanai ta maka siffanta Allah da ita mutlaqan kai sai ka ce Allah mai kaidi ne na mai kaidi ne ga mushrikai ga kafirai masu yin kaidi wannan amma mutlaqan ka wadi bayanai ta ba wannan istidraji a wani guri allah maɗauki sarki ya sanya mashi suna istidraji yana barin su wani ɗan lokaci ne sun zata sun tsira sai allah ya musu kamun akhza azizun muktadir wadda allah maɗauki sarki ke cewa a cikin suratul araf allah maɗauki sarki ke cewa wanda zai kaddabu bi ayatina sastajrijuhum min haisu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah maɗauki sarki ce wanda suka kafirce ma ayoyina zan ba su wani ɗan lokaci in yi musu istidraji in yi musu sakin talala rago yana tunanin ana kamashi da yake da suna ciyawa da jissa yana ci yana tunanin a shi ni'ima ta zo bai san ba turka ce ake ne ya ƙara mai wa ba suna taimaka to sai suna tunanin lafiya lau duniya ta ci gaba suna jin daɗi to Allah sakin ta lalace yake musu sanastajirgin mai haisu la'alamun Allah ya musu sakin ta lalace inda ba sa tunani wa umni lahu ina musu sakin ta lala min inna kaidi matin dan ne kaidi na mai karfi ne in na tashi kama su ba su isa su kubuce Allah ma ake sarki yake cewa kuma a suratul luqman numatti'uhum qalilan ثم نضطرهم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Allah madaukakin sarki ke cewa muna jiyar da su wani ɗan daɗi kada ka ga kafirai su suka yi ƙarfi su suka yi mulkin duniya ka ce kai anya kuma Allah ya san su bakwa Allah ya saka musu duniya ne na wani ɗan lokaci sannan sai a tura su zuwa ga azaba mai tsanani mai kabri wadda ba su isa ba su kubuce mata shi yasa mazala ake cewa a duniya jannatul kafir wa sijnul mu'min duniya aljanna ce ta kafin gurin jin daɗi shi ne in bai yi ba daɗi a nan gurin a can baya jin daɗi iya nan ne gurin jin daɗin shi ne mumuni kuma duniya gidan kaso ne tashi gidan kaso ne wanda zai shiga a takure komin jin daɗin da yake wani ba yahudi da ya ji wannan hadisun sai yake ganin cewa ka anya abin lokacin yana rayuwa a musra da akwai al'allama ibn hajar al'asqalani al'allama ibn hajar al'asqalani mai littafi na bulogul mara da littafi na fatahul bari to alƙali ne mai kuɗi ne kuma da yana hawa kan araba irin wadda burwat nan wadda doki yake ja su ne manyan motoci a lokacin su da jin daɗi yana tahiya kuma ga inuwa an mushi a nitse sai ba yahuda yana cikin dauɗa da wahala abinci ma hannikin zai samu ya ce an yakon wannan addini na ku ba da kutuka da warwara ba ya tsaye da shi kuma dama malamin hadisi ne ya ce me ya faru ya ce ka hadisi kaza manzo annabin ku ya ce duniyar nan aljanna ce ta kafiri ni kuma kafiri ne gidan kaso ne na musulmi kai kuma gashi kana ta morewa gani a cikin wahala ya ce na'am haka magana take duk daɗin da yake ji a nan doron duniya ko in aka gama shi an kwatanta shi da daɗin da zai ji a lahira to nan a kaso nake allah allah yake intensa kai kuma duk daɗi duk wahalar da za ka sha a nan gurin in aka gama da abin da yake tunkararka a gaba to nan a aljin da kake to ya rage a gare shi na kaka ga kafiri yana da yake wasu na yana tumbatsa yana walwala ya kama nan ya karya ya turgu a can gurin ya tada yaki a can gurin ya harbi a can gurin kai tunanin har abada zai dawama za ta sakin ta gaza ne wannan abin jarabawa ce ga muni dan a bayyane mumuni nagari na kwarai wanda zai tabbata ya riko da musulunci da kuma mumuni wanda zai iya yarda da yin wannan Allah ke shi ne Allah ba'okin sarki ce numatti'uhum qalilan muna jirda su daɗi na wani ɗan lokaci sun manattarruhum ila azabin ghalib sannan mu tura su zuwa ga azaba wadda take mai kafri matabbaciya ta su a kuma zo Allah ba'okin sarki yake cewa a cikin suratul ahqaf فاصبر كما صبر أولي العزم فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون يوم يرون يوم يرون ما يوعدون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله مدوكي سركي يتي فاصبر كما صبر أولي العزم كي يقولي كما يندى النباوة أولي العزم سكي يقولي النباوة أولي العزم su biyar ne cikonsu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na farkonsu shine annabi nuhu bayan annabi nuhu wa in akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa atayna
mithaqan ghalidha mithaqan ghalidha wa'innan annabawa ulul azmi na farkon su annabi nuhu da kuma annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa cikamakan su sune annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to hema Allah maɗaukin sarki ce ka yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri ma'ana ulul azmi ma'abuta haƙuri na ƙarshe da tahammulin mas'uliyya ulul azmi na rusul wala tasta'jil lahum kada ka yi wa kafirai gaugawa me yasa aka ki halaka su me yasa suka ibare an muka yin galaba a kansu kada ka yi musu gaugawa in azaba ta zo musu ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna la yabasu illa sa'atan min nahar in azaba ta zo musu za su ga kamar ba su zauna ba a duniya sai wani lokaci na wuni wani ɗan lokaci na wuni da ko kaka ka musu gaugawa kafirai Allah zai hallaka su ma ma kiran mutum kai ya gaugawa sakin talala ne Allah maɗaukin sarki ya musu shi ne Allah maɗaukin sarki sai ya cewa manzala suna famar ilin kafiri na an hilin roida ka jinkirta wa kafirai wani ɗan lokaci ba su wuce lokacinsu wa ka zalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid ka jinkirta musu na wani ɗan lokaci rukon Allah haka yake yana barin mutum ya yi ta yin farar kashi in Allah ya tashi kama shi zai mishi kamun da bai isa bai kubuce inna rabbaka labil mursal hada yana shi na nan gurin Allah muke suke ce fa mahilul kafirina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka jinkirta wa kafirai wani wani dan lokaci amhilhum jinkirta musu ruwaidan wani dan lokaci ruwaidan dan lokaci kadan qalilan ko kuma qariban kenan kalma ta ruwaidan tana da yin ƙariban ko ƙalilan kenan famahilin kafirina ka jinkirta makafirai amhilhum jinkirta musu ruwaidan wani ɗan lokaci na an kullura mahilin kafirina da amhiluhum dukansu dai abu ɗaya ne amma shi aka canza shi da wani siyara na fi'ili wani salo ne na balaga wanda malamai balaga suke cewa shi al-itnab bi tikrarin fi'il a maimaita fi'ilin da aka riga aka maimaita a yi itnabi don a ƙara tabbatar da abu wannan guri ne yana buƙatar tabbatarwa akan a jinkirta kafin na wani ɗan lokaci kada ku kosa shi yasa manzala zan ke cewa inna allaha la yumli lizalimi hatta idza akhadahu la mithli Allah yana yi wa azzalimi kafiri azzalimi mushriki yana mishi sakin talala har lokacin da Allah ya kama shi bai isa ba ya kubuce sai amma za su da karanto da ayar da ta cikin suratul hud wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamun Allah tsananin gare shi yana tsananin radadi Allah ya taimaka kina wannan shine karshen wannan sura muna sauran lokaci na wannan shine karshen wannan yawa muna sauran lokaci wannan shine kenan karshen wannan sura ta suratul tariq insha Allah ma iya bude sura ta gaba wala Allah mu dan cira abinda muka samu na karatu insha Allah wannan bayan suratul tariq sai sura ta suratul buruj wadah wannan sura suratul buruj sura ce wadda take makkiya an sabko ta ne kafin hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana da aya 22 wadah tana da aya 22 idan wannan sura suratul buruj sura ce ne makkiya kawai da muka gani tana yin bayani ne akan haƙiƙa na aƙida ta musulunci da kuma ba da kai ba da rai domin tabbatar da aƙida ta musulunci a ƙarƙashin wannan sura da akwai kissa ajiba kissa mai abin al'ajabi mai abin mamaki na wajen ba da kai domin kiyaye aƙidar musulunci domin tabbatar da addinin musulunci za mu ga kisa ta ashabul ukhdud wa'inda wani kafiri wani arne ya yi rami mai tsawo mai tsawo wajen tahiya kuma hallo mai zurfi ya sa aka bungula wuta a ciki aka kunna wuta take rababbaka duk wanda ya yi riddebar addinin musulunci za a kyale shi wanda yake ridda za a turmuza shi cikin wannan wuta kuma shi da rundunar shi wannan sarkin kamurin nan yana zaune a gefe suna dariya suna jin daɗi duk wanda ya ƙi ridda a sashi wuta haka aka yi ta yi musu azaba shi ne allawa kai sarki ke hikaito mana wannan kisa da yabon alajibi wanda a wannan kisa farkonta ta fara da wani jariri da wani yaro ta kare da jariri shi ne hadisi na rabbul gulam wanda manzan Allah ya fassale wannan kasa ya ba da labarinta ta fara da yaro wanda aka kai shi koyi tsiri sai ya koyi addinin musulunci ya zamto ɗaya daga cikin waliyan Allah tarihi da yaro a goye wanda ya yi magana wani yaro ne a goye wanda ya yi magana wata uwa an zo kanta ta yi imani tana shayar da ɗanta ta kalli ɗanta aka ce ta shawaɗa rami in ba ta yi barin da ta so ta yi baya sai ya buɗe baki ya ce ya ke ma'aifiyata ci gaba haɗa cikin ramin nan kina kan gaskiya ta haɗa cikin ramin nan kisa ce mai ban al'ajin wannan insha Allah a ƙarshe wannan surar zamu gani Allah taimaka kenan wannan surar tana magana ne akan kissa ta ashabul ukhdud da kuma tadhiyar da mumune suka yi a wannan lokacin suka ba da ransu domin kiyaye wannan addini domin kiyaye aqida ta musulunci wannan ta afku ne wannan kissa kafin aiko da manzana su sama mutanen wannan wanda suka yi imani da annabi Isa sai aka samu wani wani sarki wanda ya ce shi shine Allah duk wanda ya yarda da wani Allah da ba shi ba to ga azaba shi za mu gani insha Allah bi shakalin mufassal wannan sura Allah madaukakin sarki ya fara ta da rantsuwa da sama ma'abuce taurari kuma hallo Allah ya rantsuwa da ranar da aka yi wa al'umma alkawali za a haɗu ita ce ranar alkiyama Allah ya rantsuwa da mai shaida shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ake ma shaida shine al'ummar shi ko kuma ranar alkiyama wanda ake hazarta ake shaida za mu gani insha Allah sannan kuma Allah ya yi rantsuwan nan guda hudu akan cewa an tsine wa wa'annan kafiran da suka asabtar da mu ne sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana sifar yadda suka kasance a gefen ramin da yadda suke azabtar da mummunai suna jin daɗi sai Allah maɗaukin sarki ya yi gaba ya waɗi na rukon azaba da take kansu ranar tashi alƙiyama a suna da azaba ta jahannama da azaba ta ƙuna ta wuta jahannama Allah sai ya yi gaba ya bayyana ƙarfin ƙudurar shi ta yadda in ya kama azzalimi bai isa bai kubuce kamar yadda da muka bari a ƙarshen suratul tariq in ya kama azzalimi ba shi ba ba kubuta inna batsh rabbika la shadid kamun Allah mai tsanani ne albatsh sai Allah madaukin sarki ya bayyana girman kudurar shi wajen shi ya kirkiro halitta ba tare da yin ba tare da rigaya ba sannan kuma hannu shi ke da kudura a kan maida ta kawai da take allah ma'aukin sarki ya haɗu wasu siffofi nashi algafur wa duddar arzikin maji sai allah ya rufe wannan sura da kissa ta wasu arna wanda suka gabaci wannan al'umma da suka yi wa mummunai azaba da kuma al'umman manzala sassama wanda suka ƙi imani da shi mushirkai na makka da wanda suka yi da dukkanin mushrikai na kowane lokaci wanda suka yi iman da maza sama sai Allah ya ba su labari da akwai wanda suka yi su tsawon kai da ƙarfi da ƙarfin iko da mulki amma Allah ya hallaka su da suka yi hoto na hoto da addini shine kissa ta fir'auna da samudawa wanda Allah ya hallaka su to da ba kafiran yau ma kasu yi tunanin hallaka ta wanda ya saba ma Allah maɗauki sarki a nesa take tana kusa Allah ke wannan shine dai a takaice dai sakon da wannan surar take isar mana suratul buruj tana isar mana sakon isa ta ba da kai domin kiyaye aqida ta musulunci shine babban abin da take ga mana sai ta yi tatarruki zuwa ga wasu mawdu'at dan karfafa wannan mas'ala Allah taimaka Allah sai alkhairi sannan kuma to sura ta dawo ta yi bayani akan daraja ta alkur'ani da majina alkur'ani insha Allah da wannan shine abin da yake sura na take ba mu sako akan shi muna iya shiga ciki koko na'am kidan insha Allah muna iya tsaya nan gurin in yaso a darasi na gaba kai tsaye in muka zo kenan mun riga mun ga sakon da sura take ta ta kumsu akan su shi ne wa'inan sakon da muka yi bayani kenan mun riga mun bayyana fa'ida ta irin wannan salo na karatu da in an zo kan sura a hudu sakon da take amsa wanda wannan shi ne malamai suke cewa shi a tafsirin maudu'i da suwa da yin a tafsirin maudu'i shi ne a zo a ɗauki sura ba tare da an bi ayoyinta dalla-dalla ba a hudu sakon da take bayani a kai tana bayani akan kaza akan kaza a jimilce wannan shi ne a tafsir al-mawdu'i da suwa mawdu'a ɗin da kake tattaunawa ai ishara kan shi wanda mafi yawan jami'o'i in ana koyar da tafsiri irin wannan tafsirin da yake koyarwa ba zuwa za a yi kalma ɗaya a koya ma la kalma ɗaya ka iya bincika shine a tafsirin ta'alili yan shekara ta farko ne ake musu a tafsirin ta'alili yan firimiya ne su ne ake musu a tafsirin tahlili amma na gaba-gaba su wani a tafsirin maudu'i ne ake musu a ɗauki a sura a ɗauki abin da ta kumsa a kan shi za a ga matar da ayya maka fatiha bakara ali imran nisa ma'ida araf ayya maka su wani kuma da a riƙe maudu'atsun da sauransu to wannan shine wani sauro ne wani nau'i ne tafsiri mai suna a tafsirin maudu'i kuma yana da mahimmanci mai girman gaske inda shi kaɗai za ka tsaya zara na iya wannan mukaddimar da ba da labarin da zama a kan abinda sura ta kumsa zai iya taimaka ma in kana karatun alkur'ani ka dinga hararo ma'anoninta allah taimaka allah sai alkhairu na
assalamu alaikum mala akwai tambayoyi guda hudu na mai tambaya na farko ke cewa mai tambaya na farko ke cewa wai shin malam da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya bar duniya bayan ya rasu shekara ba ta wuce ba shekara dubu biyu za a tsira ranar tashin alƙiyama na Eh, shekara ba za ta wuce ba dubu biyu dubu biyu za a za a tashin alƙiyama shin ya Allahu fada a'lam.
ko kuma kawai zance ne?
allahu alam wannan hadisin ban san da shi ba na'am allahu alam kenan ya ƙara bincike amma dai ah, a bisa dukkanin alamu irin wannan maganganun mafi yawansu ba su tabbata ba amma za a ƙara bincike insha Allah wannan banda masaniya a kan shi Eh, almihim dai ah, al'amarin sa'a yaushe za ta tashi yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha ha kul ilmuha inda rabbi inda a a gurin ilimin al'amarin sa a gurin Allah yake babu wanda ya sanya da zata tashi hatta da manzo Allah sama bai ba da shi ba labari inda an wa manzo Allah wahayi yaushe alqiyama za ta tashi da ba ta inda za a yi hadisin ya koyu ko a isa ne ga tambayoyi da dama da ake wa manzo Allah sama an sa'a ayyana mursaha na'am yaushe ne za ta tashi yaushe za ta tashi ya dai a wada alamomin da ya kaga wannan bai da hujja wa ya sani za ta tashi a wannan shekarar shekara mai zuwa bayan shekara ɗari bayan shekara dubunnai allahu ala kenan sanin lokacin da ya tashi allah ya ɓoye wa inda kuma fatihul gaibi la ya'lamuha illa hu daga ciki da akwai a tashin alkiyama yaushe alkiyama za ta zo allah taimaka allah sa alkhairi Na'am. tambaya na biyu yake cewa shin sallar tarawi ga mace da ta je masallaci da ta tsaya a gida wanne ya fi cancanta shin ya halatta ma ta je masallacin Na'am, ya halitta iya mace da ta yi masallaci ta yi sallah amma malamai sun faɗi sharɗuka na zuwan iya mace sallah masallaci yin sallah na khams salawat ne ko na juma'a ne ko sallah ta tarawih mafi yawa ne mace tana hutuwa ne fil galib domin sallar juma'a ko sallah ta tarawih to hutuwar mace domin yin sallah ta tarawih kiyamun laili ko kuma yin sallah ta juma'a ko ta idi ya halitta iya mace ta hutu amma da sharaɗi guda biyu na farko in ba mata aure bace ba da izinin alwalinta yarinya ce izinin babanta ko in bayyadare izinin wanta wadda dattijuwa ce izinin alwalinta ɗan ta ne babba ko makamanta haka almihim dai da izini kata wuto haka nan babu izini domin ya mace ba a halitta mata wuta ba tare da izinin na gaba da ita in mata aure ce dole ne da izinin mijinta in bai yarda ba ba halitta ta wuto ba domin izinin mijinta wajibi ne a kanta ita kuma wuto wata ta zo masallaci ta yi sallah nafila ce ba wajibi ne idan ka ga wajibi shi za a kadama wadai tare da cewa ba sallah ba aka ce ta barewa la hutu ba masallaci je sannan kuma lo sharadi na biyu bayan izini ko sharadi na biyu shine al'amdu min fitna dole ya kasance da akwai amintuwa daga fitina a wannan masallacin babu cakuduwa da maza da mata a wannan masallacin babu lankaɗewa a ɓoye a dinga soyayya a dinga wazaf a dinga bayyana jiki a wannan hanyar zuwa masallacin ba wai samari bane ba za a haɗu da su dole ya zamto da akwai al'amdu mai fitina sannan babu malalata wanda suke tare matan mutane dole ne an samu al'amdu mai fitina alhamdulillah masallatai mu da akwai guraren da ake ware ma mata suna sallah amma fitintunu wadda akwai su da yawa da akwai wanda suke wuta don fitina ba don Allah ba da yawa da akwai wanda suke fita don su bayyana tsiraicin sa'o'i da yawa da akwai wanda suke fita don ta gamu da kawarta su yi hira kenan wannan dole ya samu al'amuran da fitina wannan shi ne sharɗuka guda biyu sannan kuma hallo me ya fi fadala ta yi sallah a gidanta ko ta yi sallah a a masallaci wannan shine oration tambayar na farko mun gabatar da wannan sharuɗan saboda su suka yi muhimmanci me yayi fadala ta yi sallah a gidanta ko ta yi sallah a masallaci abin da yayi fadala idan ta iya karatun alkur'ani da kanta za ta iya yin tayammali da kuma tana da nishadi da kuzari ta yi a gidanta shi yayi fadala manzo Allah ya ce la taj'alu buyutakum qubura kada ku sanya gidajen ku zamto makabarta inda ba a sallah in ka iya karatun alkur'ani ka iya rera shi kana da karfi da karfi shi ne da niyya kana da tabbas an tawasikun min nafsika za ka iya yi kana da eh, yaƙini akan za ka iya yi ba ba za ka shagala ba gida shi ne alkhairi idan ba baka iya karatu alqur'ani ba kasala kake tsoron ta hana ka baka samu ba shadi to masallaci shi ya fara wannan shi yafi han amsa wanda ta yake kuma ki san da sani ke iya mace matukar ba za ki sitace jikinki ba wajen zuwa masallaci sallaki a waje ba da rafa ban maimakon ki samu lada za ki iya samun zuri dole ne a yamace malamai suka ce abinda za a iya bayyana a gare ta abu biyu ne alwaju wal kafai shi ma alwaju an so mustahabbi ne ta sa kato saboda fitina musamman ko wannan fitinai da ke da kai a yau a lokacin da ya fito kina ta yana ko wani sarmai ya tsaya ko ya kura miki dodon ya gani ya yaba kenan saboda haka ki kokarin sa katuwa da sauransu almin din wannan shi ne ɗin shawarwarin da za ba da gaskiya aka haka Allah sai alkhairi
assalamu alaikum malam wannan malam tambaya ta ita ce ga mace wannan take jinin haila yana zama matsala yayin da take motsa jiki ko kuma tana APS
yana yawan hutowa koko matsala ne koko
tana nufin tana nufin idan masu lokacin al'ada ta zo wai idan tana apc ne zai zama mata matsala a lokacin ko kuma wannan kuma likitoci za a tambaya tambaya ce ta likitoci lokacin da jinin haida ya zo ya mace kinan sai ta yi kokari ta je ta tambayi likita inda akwai matsala yana iya mata takarda ta bari wadda kinan tambaya ce ta likitoci insha Allah dai menene zai zo a shari'a akan haka shine matukar zai iya kamata cuta ba da ta ba kuma dama AFS wa yana da dokoki in dai al'aurar ki za ta bayyana bayanan ta ke ba in dai da akwai cakuduwa da maza da mata bayanan ta ba wannan shine hukunci na shari'a wannan dole ne a bayyana da akwai cakuduwa da maza da mata haramun ne da akwai bayyana al'aura haramun wannan shine da abin da za mu yi tsokacin bangaren shari'a insha Allah na'am wannan mai tambaya na gaba yake cewa malam idan mutum yayi mafarkin yana saduwa da ya mace to malam ya yaya mutum zai
na'am idan mutum yayi mafarki yana saduwa da ya mace mafarki ba a kama mutum da shi domin mai barci alƙalami ana ɗaukewa a kan shi har sai ya tashi idan da lokacin sallah zai yi kana cikin barci ba ka yi ba sallah zanibin an ɗauke ma to ina ga shaci faɗin barci wata idan mafarki ba a kama mutum da shi ana so da mutum in zai barci ya kiyaye na dubuka na shari'a ya kwanta da tsarki a tare da shi ya yi arwallah ya kwanta da a kan askar bayan ya yi askar ya kiyaye na dubuka na shari'a kan ya yi rubda ciki ya kwanta a ɓangaren shi na dama ko ɓangaren shi na hagun ko kuma ya yi istilka'i ya kwanta a gadon bayan shi kada ya yi abin da yadda zai iya kama shi matsaloli wannan su ne da dubukan da aka shara'anta ma in ka tashi ka motsa ka yi isti'aza ka koma wannan shi ne aka shara'anta ma amma kuma abin da ya zo maka da mawanki a cikin kanti da sauransu wannan mutum ba a kama shi da shi abin da muka faɗi daidai Allah sai ya tuni zan na hasatan ma abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk